نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار باهك أمواء السلام عليكم ورحمة الله بركة مدهدوة a cikin wannan masallaci na juma'a na jibuwis ne faningi a ƙarƙashin wannan makaranta ta sa'adatul islam a yau sha uku ga watan rabi'un thani hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha shida ga watan Oktoba shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya domin ci gaba da karatu da muke a duk rana irin ta yau laraba a duk lokaci irin wannan na tsakanin magriba da isha a cikin wannan littafi namu talhisu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha muna roƙon ubangiji ta'ala mawallafin wannan littafin al-allamatu al-muhaddith muhammad nasiruddin al-albani ubangiji ta'ala ya kai haske makwancinsa Allah ya sanya wannan aiki da sauran ayyukan da ya na musulunci a mizaninsa na kyawawan ayyuka mu kuma ubangiji ta'ala ya jagorance mu zuwa ga karanta daidai da fahimtar daidai da aiki da daidai ɗin da muka karanta muka fahimta. Kakanninmu, iyayenmu, malamanmu duk wanda suka riga mu rasuwa Ubangiji ta'ala ya musu rahama. Allah ya kai haske makwancinsu. A satin da ya gabata, ina ga muna kan gaba ta biyu ne ko? za mu tashi a shafi na goma sha ɗaya ne haka ne haka ko mu tafi da mai bugu iri ɗaya bayan da malam ya shiga mana gaba ta nawa kenan na'am in mun ɗauko yadda malam ya yi bayani a farko ya ce ya sanya masa anawin ra'isiyya a ƙarƙashinsa kuma sai ya sa wasu ƙananan topic ko babuka to wannan shine yana ƙarƙashin unwan na biyu ne unwani na farko shine istiqbalul ka'bati istiqbalul ka'aba fuskantar ka'aba a ƙarƙashin sa aka sami hukmus salati ila ghairil ka'bati khata'an an samu wannan reshi ne nata to sai gaba ta biyu unwani na biyu shine alqiyam farko dama ina da a fuskanta an fito da alwala ko ce an shigo masallaci ko an iso filin da za a yi sallah ko an zo gurin da za a yi sallah an shimfiɗa shimfiɗa za a fuskanci na ka'aba a nan sai mana reshi da fuskantar ko hukuncin sallah ba tare da an kalli ka'aba ba bisa kuskure ya mana bayani to gaba ta biyu a kwance ake sallar ko kuma a yaya a sunkuye a tsaye sai ce mana alƙiyam shine unwani na biyu a cikin littafin a ƙarƙashin sa ne sai aka sami as-salatu fi safinati wa ta'ira a ƙarƙashin tsayuwa an sami hukuncin yin sallah a cikin me jirgin ruwa ko kwale-kwale ko kuma jirgin sama sannan aka samu aljam'u bainal qiyami wal qu'ud jahada tsakanin tsayuwa da kuma zama a cikin sallah shi ma mun ji bayanan da malam yayi to har yanzu a cikin babun tsayuwa a yin sallah din yace as-salatu fin ni'ali sallah da takalmi ina ga shine gabar da zamu tashi wannan kuma shine darasin mu na nawa na hudu yau shi ne na hudu na shi ne na hudu ko? darasin ba shi ne na uku na'am ya ce waya juzu lahu kuma yana halasta gare shi waya juzu lahu kuma yana halasta gare shi gawa yake zama halal ga mai yin sallah ko an yaqifa hafiyan an yaqifa hafiyan ya tsaya a halin tsayuwarsa da zai sallan ba takalmi a kafarsa ba takalmi a kafarsa shine hafiyan muna tare kama ya juzu lahu kamar yadda yake halasta gare shi kama ya juzu lahu kamar yadda yake halasta gare shi an yusalliya munta'ilan yayi sallah da takalmi yayi sallah da takalmi me muka fahimta anan kenan na'am mun ji sabuwar magana ko dama da me muke sallolinmu ba takalmi to ya halatta kuma a yi sallah da takalmi sai malam ce wal afdalu abin da yafi falala kuma shine an yusalli taratan hakaza wani lokacin yayi sallah haka ba takalmin wa taratan hakaza wani lokacin kuma haka wani lokacin yayi da takalmi wani lokacin yayi babu takalmin Allah ya samu na tare hasba ma tayassara lahu gwargwadon yadda ya sauwaka gare shi hasba ma tayassara lahu gwargwadon yadda ya sauƙaƙa gare shi sai mu kalli gurin nan ya warware mana tunanin an kawo me rudani ko kuma menene sabuwar magana fala ya takallafu lubsahuma ba zai ɗora wa kansa saka takalman ba lissalati domin sallah wala khal'ahuma ko kuma cire su ina ga abin ya fito ai an gama akwai abin da ya buya idan mai bibiyar karatun da mummunar manufa ne sai ya rike an ce ويجوز له أن يقف حافيا كما يجوز له أن يصلي منتعلا تكاجي سنتي أي صلى da takalmi ba haka bane sai wani aikin sai dan tawaye kaji sun ce ayi sallah da takalmi ko sai ɗan izala sun ce ayi sallah da me muna tare kuwa mala yace wal afdalu an yusalli taratan hakaza wa taratan hakaza hasba ma tayassara lahu gurgudan yadda ya sawwaka gare shi yanzu a cikin masallacin nan wanne ne kuma na sauki mu saka takalmin ko kuma mu cire to kaga kenan karka dauka kace mun ci ayi sallah kenan sai ce yanzu ka duba kafet din nan da ake sa na zamani amma dan tawaye ya ce a sako takalmi ayi sallah da ko dan izala ya ce a saka takalmi ayi sallah da shi oh bare yiwu ba bara iya faɗa haka ba a guri ɗaya kuke zaune dama na zaune wuri ɗaya bai ga gari ba muna tare kuwa hasba ma ta yassara lahu sai ka tsinci kanka a jeji wurin misali tsakoyi ne ko kuma zafin rana a tsakiyar titi eh mun taɓa fitowa a hanyar Kano muka tsaya da mai sallan Juma'a an cike da gaske titin ma ashe katse shi aka yi kawai eh ga gaushi iya gaushi yaya wani ya zo ya ga takalmi a kafar kare ce wannan da gani dan izala eh eh in iya haka ya faɗa ma ya mutunta ko na'am hasba ma tayassara lahu yace fala yatakallafu kalli gurin nan kuma ba zai dorawa kansa ba me lubusahu ma sasu ya dora kansa wajibi ne kuma yanzu shi duk lokacin da zai sallah tunda an ce ya halatta kawai da takalmi zai sa wala khala'ahu ma ko kuma cire su yaji kawai ya dora wa kansa a halin da ya kamata a cire ya ji ai sakawa ne sai to wala fala ya takallafu kar ya dora wa kansa wannan wurin da ya kamata a cire kamar misali masallaci irin namu na zamani yanzu da an gina shi an tsaftace shi an sa shimfiɗa ko an sa tiles mai kyau ya zo kuma ya ce zai dora wa kansa ai an ce ai sallah da takalmi ba haka ake nufi ba wala khala'ahuma ko kuma cire su a wurin da cire sun yayi sallah ba takalmin auren kuma zai cutu wataƙil za a cire masa nutsuwa ma sakamakon azabtuwar da zai yi nan ma kuma ya ɗora wa tofala ya takallafu ba zai ɗora wa kansa ba don Allah muna tare mai karatu kullum ƙwaƙwalwarsa da ayyukansa mai cikin sauƙi yake gudanar da su cikin wayewa eh mala yace bal ba ma haka ba in kana hafiyan salla hafiya in ya kasance bai da takalmi ya yi sallansa bai da takalmi in condition ɗin da ya kamata a yi ba takalmi ne wuri irin wannan ya yi mun fahimci abin kuwa ko kana nufin yanzu da aka zo sallah ta kama ka a gidanmu ko in je na ce ah sallah eh mun yi alwala ɗauko da duman ajiye ma kawai ka ɗauko takalmin ka ka hau yaya gadarar ka kawai ai yana da asali ai ba haramun ba ne na'am ya hau min ɗin sabon ai ko sabon ne na dirka man naushi watakila ya fasa kango ya fice ba haka bane ba eh haka abin yake wai wai tunda sabo ne ba matsala ya hau min sabuwar shimfiɗa ta ko kuma shimfiɗa ta wankakkiya yace to ka ɗauko sabon fo ne ina ba komai a ciki ba ka sashi a randa ka ebo ruwa ce a ya haka ka ce ai sabo ne dai kallo dai karbi dan sabo ne a'a kaga a wurin ba mahallin sa bane ba dan haka aka yi shi ba yace wa in kana munta'ilan salla munta'ila in kuma ya kasance da takalmi ne bi ma'ana condition din da takalmi ya kamata saboda zai iya cutuwa in ya cire takalmi to ya sallarsa da me da takalmi illa li amrin aribin sai dai ga wani lamari da ya bujiro sai dai ga wani lamari da ya bujiro an samu condition din da zai sa a tube a tube ko kuma a saka a saka shikenan kawai akwai wani kuma nan da daya a cikin nan jayyir sai malam yace gaba ta 15 wa idza naza'ahuma kuma idan ya cire su idan ya cire su ku ga huma alifin tasniya a malaman na hau alifin da take nuni akan abu guda biyu wa iza na huma kuma in ya cire su su biyun suwa dawa takalman ko na dama da na hagun din fala yadha'uhu fala yadha'uhuma kar ya sanya su su suwa takalman an yaminihi a damansa kar ya sanya su a ina kar ya sanya su ta hannun dama ina yanzu ya cire to kar ya sa ta hannun dama wa innama an yasarihi abin sani ta hagun dinsa ta ina ta yana zai ajiye amma da sharaɗi idza lam yakun an yasarihi ahadun yusalli idan bai zamo da wani a hagun ɗinsan da yake sallah ba kenan in ba a jam'i ba ne haka ne idan shi kaɗai ne yaya yana cire akwai da ya sa ta ina amma idan sallan su biyu ne ko kuma jam'i ne sun fi biyu a hagun ɗinsa akwai wani zai saka ta hagun ɗin a ina wani da ya tsaya na hagun ɗin nasa shi ne ce idza lam yakun an yasarihi ahadun yusalli Allah ya samu na tare yace wa illa in ba haka ba kuma hagun ɗin ba ta yi ba ita ma saboda akwai wani yace wa dha'ahuma ya sanya su baina rijlaihi a tsakanin kafafuwansa susuwa mun ji mai shari'a ta ce na'am bizalika da hakan ne me sanya su a ina tsakanin kafafun sahal amru umarni ya inganta sahal amru umarni ya inganta daga wa malaminmu kakanmu babanmu kaninmu yayanmu ɗangarinmu anin nabiyyi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ai magana ta kare ka ɗabbaka kawai sai ka samu lada kuma shine to yanzu wannan daga annabi sabo da muka yi da sawa a saɓanin haka shi kuma yadda muka taso tun muna yara muka gani wanne ne sabo wanne ne tsoho namu ne sabo tunda tun muna yara zuwa yanzu mun kai shekara ɗari nawa wata kilfa an bibe shekarun na bai fi ɗari uku ba na'am amma na annabin fa shekarun tun daga can fa ina ga su gota ɗari uku ko da biyu ko da uku dasafi kun san me yasa na faɗi wannan a kowanne abin da yake a rubuce daga annabi in ka aikata shi ko aka ga kana sai a ce ɗan sabon addini ko ya zo da sabon addini amma wanda ya samu daga aihuwarsa zuwa yanzu ana yi shi kuma ai shi ne tsohotun iyaye da kakanu ha iyaye da kakanu ya shekarunsa yake da kuma na annabi wane ne tsofi wane ne sabo duk shekarun iyaye da kakanni ya kai shekara ɗari biyar ne na'am hijira fa kagan an yi kwamfiyarin namu ne sabon kakanni da ba kakanu ba kakanu da kakanu da kakanu ba kakanu da iyaye ba a kakanu da kakanu zalla bai kai wancan jimawa ba na'am ya sanya su a tsakanin kafafuwansa guda biyu bi zalika sahal amru da haka ne umarni ya inganta umarni da yin hakan kenan anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah wanne ne fi sauki me dauka kafin ya dauka in kallo na abu kuwa an fita ina takalminsa wallahi an sace min takalmi a sanjawa aka yi a tsaya a yi ta jira a kofa a ga suwaye da su fito sai kowa ya fito ya saka a ga babu ko ɗaya da rage a shi me faru me faru wani ya ara ne bai sallama bai ce dai ara ba kuma bare dawo da shi ba amma idan yana tsakanin nan fa zai ɗauko da garaje kuwa wato shari'a fa ta yi ne ba na'am yayi namba ɗaya a gurin ko yayi namba ɗaya? to ga ta can yayi da khariji a can kasar yace qultu in ji mawallafin littafin kenan yace nace wa fihi ima'ul latifun a cikin wannan akwai dan wani karamin ko tattausan nuni ila annahu la yadh'uhu ma amamahu cewar ba zai sanya su a gabansa ba, ba zai sanya su a ina ba? Wahaza adabun a bihi jamahirul musallin ya ce wannan wani ladabi ne wanda yawa daga cikin masallata suka yi watsi da shi. Ina gado haka muke, ni ma kafin na ga wannan haka nake, a gaba nake sawa, da na ga wannan ne sai na canza salam muna tare kuwa eh haka muke yi yace to wani ladabi ne wanda diwa daga cikin masallata jumhurin masallata sun yi watsi da shi sai yace me yace fatarahum yusalluna ila ni'alihim dan haka zaka gansu suna sallah suna masu kallon takalmansu muna tare kuwa kuma kuskure ne a sa shi a tsakanin kafafuwa guda biyu gaba ta gaba a ƙarƙashin me alkiyamu ko malam yace as-salatu 'ala al-minbari salla akan minbari salla akan duk an bar tsayuwa ne ko har yanzu ana kan tsayuwa duk a ƙarƙashin tsayuwa ne to salla akan minbari yace wata juzu salatul imami ala makanin murtafi'in sallar liman tana halasta wata juzu salatul imami sallar liman tana halasta a ina ala makanin murtafi'in akan wuri mai tudu ala makanin murtafi'in akan wuri mai tudu lita'alimin nasa musabbataha nan lita'alimin nasa domin koyar da mutane ko karantar da mutane lita'alimi man annasa domin karantar da mutane maf'ulun bihi mansub kenan ba yaqumu alaihi ya tsaya a kansa akan me akan mimbarin ko wuri mai tudu din fayukabbiru sai yayi kabbara wa ya ƙora'u kuma ya yi karatun du yana tsaye a kai, wa ya ruka'u kuma ya yi ruku'i du a kan wannan abu mai tudu ɗin, wa huwa alaihi alhalin yana kansa kan me makan murtafi ko mimbar ɗin, ko? Thumma yanzilu alƙahƙara sannan sai ya sako da baya da baya, alƙahƙara shi ne da baya da baya, ya sako da baya da baya. Thumma yanzilul qahqara sannan sai sako da baya da baya hatta ya tamakkana min as-sujudi 'ala al-ardi har sai ya samu ikon yin sujada akan kasa hatta ya tamakkana min as-sujudi 'ala al-ardi har ya samu damar yin sallah akan kasa eh sujuda akan kasa min aslil minbar daga asalin ko tushen minbarin thumma ya'udu ilaihi sannan sai ya dawo kansa zuwa gare shi shiwa mimbarin bayan yayi sujadar kenan fa yasna'u fi ar-rak'ati al-ukhra fa yasna'u fi ar-rak'ati al-ukhra sai ya aikata a raka'a dayar kama sana'a fil ula kamar yadda ya aikata a tafarfa muna tare kuwa na'am suka ce muna tare yaya dai kasance ke mun bari mu kuma ya juya eh
bayan ya taso ya koma kan mimbarin sai ya sake kuma dawowa a raka'a ta ƙarshe da
Na'am, me hikimar hakan? Da mutane su fahimci yadda ake sallah. Haka ne, akan iya tsintar yanayi a wurin da mutane da saura. Haka ne? Shi kuma wannan ya juwa, shi yasa ce wata juzu salatul imami ala makanin murtafi'in. Shi ya bada misali da misali ai wannan ma abu ne mai kyau. Haka ne? Ya halatta yaya. Ya halatta. wani ya ce sallah kan jinki ne da jinkin kuma mutane na da bukatuwa zuwa ga su game yake yi zai hau kai zai mai zai hau kai akwai wanda kafar za ta buya masa ya yi kafara ya yi kuma sun gani ya tuho uku sun yi mai sun gani to idan ya zo su jada sai shi ya ce summa yanzilul kahakara sai ya sauko da baya da baya hatta ya tafakkana min as-sujudi har ya samu damar mai sujuda alal ardi ko fi aslin jini ya ko kusa asu ba ce gindin mumbarin sai ya samu damar da zai bi sai ya su da sa me ya hikima hikimar koyar da suwa mutane aka yi wanda suke audience kenan ko ko ce mamu ba sannan takalmi kuma ina tsaye an sa takalmi ya rage a ina na zo in sa shi haka yawa in sa shi a hagu to kuma ga malam aliyu a hagun ga malam aliyu a hagun shi kenan sa ta nan sai in sa shi a ina muna tare sai in sa shi a tsakanin لذلك صح الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم Allah ya sa muna tare sai ce kenan daga nan in ji mala ya ce za a akwai mai ima'ul latif akwai ima latif haka ne akan me masu sa shi gaba sun zo an tuba takalmi a yi me a sa shi a gaba a yi sallah normal haka muke ya ce to wannan kuma kuskure ne Allah ya datar da mu da an rage sakar eh da gaske ne ai yawanci ma Musa a baya suke sawa dan haka ni ma na ga yafunawa kyau kuma zuciyata dama lalatacciya ce yaya eh kana sallar in na riga an kidar ina to kan ka jiyo hel saka yin wuce in yi fuska amma yana tsaka tsaki na ya kamata ka dan ji nauyin ido na inda ka dauka ko a ya kamata ka dan ji nauyi in ma baka ji nauyi ba kai baka ji nauyi ba gashi a tsosi na ka zo da ka dauka ya kamata in ji nauyin damfi hannunka? Kaga sai a samu solution. Na'am. Sai ya ce, Wujubu salati ila suturatin wajibcin sallah da sutura, waddunuwi minha da kuma kusantarta, waddunuwi minha kusantarta, kusantar mai sutura ɗin. Wayajibu an yi salliya ila suturatin kuma yana wajaba ya salla zuwa ga sutura sutura ya sa siko an yi salliya ila sutura ya yi salla zuwa ga sutura ya sa sutura a gabansa mai mala ya ce ne ya dace ya kamata wa ya jibu yana nuna wajibci ko la farqa fi zalika babu bambanci a cikin haka cikin me wajibcin sanya sutura ɗin bainal masjidi wa ghairihi tsakanin masallaci da waninsa. Me wani masallacin? Ko ɗaki, ko kuma a daba ne misali majalisa ne za a yi sallah a gurin ko dai a wani guri da aka yi sallah da ba masallaci ba. To wajibi ne mutum ya same sutura. Wala baina kabiratin wa saghiratin kuma babu bambanci tsakanin babba da ƙarama. baina kabiratin wa saghira tsakanin babba da karama li'umumi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam saboda gamewar fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake la tusalli illa ila suturatin kar kai salla sai da sutura ina ma'anan ila din nan tana nuni zuwa a gabanka la tusalli illa ila sutura karka yi sallah sai da sutura a gabanka wala tada ahadan kuma karka bar wani mutum daya ko karka bar wani wala tada ahadan karka bar wani ya murru baina yadayka ya wuce tsakanin gabanka ya wuce ta gabanka ya murru baina yadayka ya wuce gabanka fa in aba idan yaki fa'in aba idan yaki faltuqatilhu to kai fada da shi a wannan lokacin bi ma'ana ka yaki shi faltuqatilhu kai me fa inna ma'ahu alqarin domin lallai akwai wani mummunan aboki tare da shi alqarin ba aboki ba akwai wani aboki tare shi wani ne abokin mummunan ya'ani shaytan abin nufi shaytan Allah ya sa muna tare. Waye ne Faruk ne wannan? Zo. Fa inna ma'ahu al-qarin. Yace wala ta da ahadan mu kalli gurin nan kuma kar ka bar wani ya murru baina ya daika ya wuce ta ina gaban ka na kafara ba sai zo zai wuce sai ka wuce boka wuce boka wuce aro kaga je ka dauko wannan haka idan ka yi ba za ka yaku ba
dai ya kune shi
taho idan ya zo ya ce ka yi min kar ka bar wani ya wuce ta gaba kar ka bar wani ka tare shi idan ka tare shi sai ji sai ya wuce zo ka wuce ke dole kawai ce to ka tare shi ya ƙara zuwa ka yi min ka tare shi ya ce idan ya ki falsafatin ruwa akwai ruwa da ya ce ka tafi kirjinsa eh ya ce ya ce fa'in a wata ruwa ya ce fa inna ma huwa shaytan shi din din shedan ne
Allah ya sa muna tare na'am maza yace ka yaƙe shi ya fice eh kaga maganar annabi ta fito fili kenan lalle da shedan din a tare da shi ko kuma shi din shedan din ne kenan haka ne ka san maganar wani malami na hararo yanzu da ta ce in ya rama fa ya ce ka masa bugun da to ba zai iya tasowa daga raje ba ma har ka gama sallar ta kamar ya kenan ka kama hannun riga ka moda mara a haka suka ce wai dukan da aka ce in matarka ta ma gabar punishment ya kama ka mata bulala suka ce ai da hannun riga aka ce shi ne shi ma ka ɗau hannun riga ok in wannan ma ba haka bane wancan ma ba haka bane
na'am fa in aba faltuqatilhu fa inna ma'ahu alqarin lalle tare da shi akwai mummunan aboki ya'ani ash-shaytan abun nufi shine shaytan wa yajibu an yadnuwa minha kuma yana wajaba ya kusance ta ya maza
me zai kusanta dauka da salan nan haka ne ko ya sa closing na da tsaye da bi wani abu zai zo ya wuce tsakani kar ya bada rata sosai kuma ya ce wani ba zai zo wuce ba ai ka bada space ya yawa amma ya zama da shi kansa da wuce wani ya zo zai ga closing na gaba ya kamata ya ji kuma Allah ya sa muna tare
yace wa yajibu an yadnuwa minha li amri an-nabi sallallahu alaihi wa sallama bidhalika saboda umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama da haka muna tare wa kana baina mawdi'i sujudihi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance tsakanin wurin sujadarsa wa kana baina mawdi'i sujudihi kuma ya kasance tsakanin wurin sujadarsa inda yake sa goshi kenan ko wurin sa goshinsa waljidari alladhi yusalli ilayhi da bangon da yake sallah zuwa gare shi bangon da yake gabansa kenan nahwa mamarri shatin gurgudan wurin wucewar akuya wucewar me akuya Allah ya sa muna tare akwai akuyan ya fadinta da wannan kujerar na'am
tsakaninsa da ita gwargwadon ne wucewar me akuya ga inda yake ga inda yake sa goshinsa ga inda yake sa me a samu gwargwadon yadda akuya za ta iya wucewa gwargwadon mamar rishati Allah ya sa muna tare space din ya kai misali nan daga nan zuwa nan inda akuya za ta iya wucewa shikenan sai ya zo sai ya sa suturarsa a nan Allah ya sa muna tare naka duk abin da ya wuce ta can ba zai cutar da shi ba ba zai mai ba shi yasa a masallatan da suke dabbaka sunnar ko wannan sunnar za ga sukan yi katako wasu fiye da ɗaya wanda za a masa wurin kafi wanda in an tsaye shi ba zai faɗi ba suke ajiye shi in an idar da sallah sukan sa sakamakon mai wucewa ne mai in an samu wanda bai samu cikakkiyar sallah ba ya tashi zai rama sai a sa masa shikenan a wuce ta gaba Allah ya sa muna tare amma kamar yanzu mun samu wadatuwar me da filas ba shikenan sai ka kama gaban fila ka yi sallanka ai ba bai kamata mutum ya zo tsakaninka dai da shimfiɗa nan da fila ya ce kuma ya bi ta wurin ba haka ne dan in ya bi ko tsatsaye bi ka hane shi ya koma ka hane shi ya koma in fal tuqatilhu tazu to goshin sa dai gaya mara na'am yace wa kana baina mawdi'i sujudihi sallallahu alaihi wa sallama wal jidar alladhi yusalli ilayhi nahwa mamarri shatin faman fa'ala dhalika duk wanda ya aikata haka yasa aka samu spacing ya kai gurgurdan yadda akuya za ta wuce to faƙaɗi a ta bidunuwil wajibi hakika ya zo da kusantowa na wajibin da shari'a ta ce ba sai ya ba da space mai can yawa ba a gwargwadon yadda akuya za ta wuce Allah ya sa muna tare sannan kuma mutuna baya ya ce mana ba bambancin babba da ƙarami haka ne karka ɗaga hankali ka ga abun ba wai ya yi tudu ne can ba ko ya yi ƙasa so a karka ɗaga hankali in dai ka sa a tsakani zai zo ya wuce ta gaban wancan ɗin bai shafi sallar ka ba muna tare kuwa Allah ya datar da mu wannan shine ujubu salati ila sutratin wa dunuwi minha sai ce miqdaru irtifa'i sutra gwargwadon dagowar sutura nam akwai namba aina ne namba anan da ya gama sai ce me me yace a nambar rubutun ya mutu ne ya dishi-dishi ne fa yace wa minhu haka ne qultu in ji mawallafin littafin nace takhrijin da yake nan ko yace nace wa minhu daga nan ne ta'lamu zaka sani ko na'lamu zamu san cewar annama yaf'aluhu an-nasu fi kulli al-masajid lalle abin da mutane suke aikata shi a dukkanin masallatai me allati ra'aytuha fi suriya wanda na gansu a kasar suriya wa ina wa gairiha da kuma wata garuruwan da ba na suriya din ba minas salati nayin sallah aina wastil masjidi a tsakiyar masallaci ba'idan anil jidari nesa da kango misali mutum ya shigo nan ga fila ga fila ga fila kawai ya dauki tsakiyar masallaci haka ne ko ga fila ga fila sai ya kama can tsakiya kawai inda babu me ba bango tsakaninsa ba fila tsakaninsa yace abin da ya gani daga nan ne zamu fahimci cewar me me yace a gurin awis sariya aljidar bango asariya fila ko ginshiki muke cewa ko fila ɗin ya ce ma huwa illa ghaflatun an amrihi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan yadda suke su shigo masallacin ba su nemi kango a gabansu ko fila a gabansu ba kawai su kama tsakiyar masallaci ya ga wannan abun a Suriya ne da wasu ƙasashe daban, amma kaga a ninja ibare ga haka ba. Oke, bai zo bai a ninja zo ga wannan gangancin ga fila ga fila kawai ka zo da ka yi sallah kama kara an idar ko kuma wani dalili ya sa da ka yi na fila ma misali kawai ka zo ka bara ka sa fila a gabanka ba? Ka nemi tsakiyar masallaci ka yi? a banda ninji karka sa su dauka a ninji ana yi insha Allah ba a yi a ninji in Allah da man ana yi a yi jin wannan karatun ya sa damu gyara kafin su zo su gani haka ne yace to ba komai bane face ga fala ne da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam shine nan yace ma huwa illa ghaflatun an amrihi sallallahu alaihi wasallam ba komai bane kawai sai gafala game da umarnin annabi Allah ya ba mu ikon gyara wannan sai ya ce mi miqdarur tifa'i sutura gurgudan dagowarta ita me suturar zamu karanta shi naga zai shiga shafin baya yace wa yajibu an takuna suturatu murtafi'a kuma yana wajaba suturan ta zama mai tudu suturar da za a sa ta zama mai mai tudu anil ardi murtafi'atan anil ardi ta dago daga ƙasa ta yi tudu da ƙasa na hawa shibrin gwargwadon ɗani guda a ce ta kai gwargwadon ɗani tsakaninta da ƙasa ina ɗani yake shine wannan kowa gwargwadon hannun wani ya fi na wani ko to gwargwadon ɗani guda da ƙasa da ta ɗago au me au shibaraini au shibarain ko kuma ɗani biyu kenan a ce ta kai tsawon haka ko kuma ta yi yaya haka a gaban mutum za mu ga katakon da ake yanka wannan ai za mu ga ya kai hakan wai kan kuma to mafi karanci dai ɗani ɗaya ko kuma ɗani nawa biyu wannan da kayi ya faɗa a ganinsa ne ya ce liƙaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce iza wa ahadukum idan ɗayanku ya sanya ko zai sanya baina yadaihi idan ya sanya a gabansa idza wada'a ahadukum bayna yadayhi idan ɗayan ku ya sanya a gabansa me mithla mu'akhirati ar-rahli mu'akhira gasa mu'akhara ko mu'akhirati ar-rahli mu'akhirati ar-rahli fataha ya sako hada ka ganshi wani gurin ma mu'akhirati ar-rahli an daure duk sako da yake isarwa ai suna ce masa kurciyar siddi kurciyar me siddi siddi ne ko ce wani ice ne da ake sawa raƙumi wanda suke hawa raƙumi ko suke kallon hawa raƙumi to misalin wannan tsawonsa wanda ya sa gwargwadonsa falyusalli to yayi sallah ko yayi sallarsa wala yubali kar ya damu da man wara a zalika wanda yake bayan haka. Burna ya fito? Ka samu kamar wannan kurciyar siddin, siddin da ake ɗora raƙumi, icen da ake sawa a ta can baya ɗeshin raƙumi ɗin nan suke sawa a kai. Muna tare kuwa? Idan menene doki, ai ana sa siddi, to raƙumi a bayan tozansa su ma akwai abin da suke sawa na itace. in dai aka samu gwargwadon wannan mukalla fa saboda lokacin abun hawan su kenan suka aka mana misali da shi in aka samu abun da ya kai shi tsawo da tudu in an kafa shi a ƙasa yace to mutum falyusalli yayi sallah wala yubali kar ya damu da man wara'a zalika wanda yake bayan haka ko da kana kallon mutum gashi kana kallo shi in dai ya zama bayan wannan abun da kasa to bai shafi sallar ba karka damu da shi Allah ya sa muna tare na biyu kuma yace namba ta 21 wa yatawajjahu ila suturati wa yatawajjahu na'am kuma zai fuskanci suturar ne mubasharatan muba mubasharatan ko mubashiratan mubashara zai fuskanta ne kai tsaye kai me kai tsaye kawai zai fuskanci ita wa suturar da ya saka li'annahu zahiru min al'amri bi salati ila suturatin domin shine zahirin umarni da yin sallah ame da sutura muna tare kuwa sallar fuskantar ta mubasharatan din kai tsaye yace shine zahirin umarni da yin sallah da sutura din ka sa ta kai tsaye a gabanka wa amma tahawulu anha amma karkacewa gabarin suturar yaminan aw yasaran ta dama ko hagu ta dama ko ta ina hagu misali ga suturar damu wannan mukalla yace mutum zai sa ta ne a ina gabansa kai tsaye mubashara kai tsaye kawai santa amma ya ce wa amma ta hawulu anha kauce mata yaminan ta dama kenan ko ta zama ta ɗanyi damanka au yasaran ko kuma ka sa ta ta yi hagun ɗanka wannan me yace a kai bi haifu annahu ta yadda cewar la yasmadu ilaiha ba zai nufe ta ba ba zai me ba nufe ta ba kai tsaye ko ya fuskance ta ba samdan kai tsaye falam yathbut bai inganta ba daga annabi bai yi me ba falam yathbut bai inganta a sa ta ta dan karkace ta dama ko ta karkace ta hagun ba mutum ya sa ta me mubasharatan gabansa kai tsaye Allah ya sa muna tare ai kuma ana yi ana yi ko na'am sai na 25 ce wata juzu salatu ila al-asal maghruzati fil ardi kuma sallah tana halasta wata juzu maza as-salatu sallah tana halasta ila al-asa zuwa ga sanda bi ma'ana sanda a gaba a sa sanda a gaba al-maghruzati fil ardi wadda aka kafa ta a ƙasa ina ba samu wancan to a samu sandan da aka kafa shi ma ya halatta au na hawaha ko kwatankwacinta kamar katakon da ake yi yanzu muna tare wa ila shajaratin in a jeji ne kuma zuwa ga me bishiya ya samu ya zo ya sa bishiya a gabansa daidai gwargwadon yadda bishiya menene akuya za ta yi me za ta wuce ya sa wannan distansin tsakaninsa da bishiya in a jeji ne au maza ustuwana au ustuwana ya zo ko ya sa wannan ɗin ko kuma ya sa dirka a gabansa ka ce ginshiki du za ka iya sawa fila ɗin sariya ɗin du ka sa ta wannan ustuwana ya sa dirka a gabansa ko ginshiki a gabansa shine kamar fila ɗin ko wata katanga duri zai iya ɗauka ai wa ilam ra'atin wa ilam ra'atihi ko kuma zuwa ga matarsa na'am wa ilam ra'atihi ko zuwa ga matarsa al-mudtaji'ati wadda take kwance ala sarir akan gado a ina in gadon nasu yana ina kenan yana yamma da yana bura ko yana warji yawa idan gadon yana warjini haka ne matarsa kuma na kan gadon tana kwanci to zai iya daidaita tsakaninsa da gadon gwargwadon yadda akuya za ta wuce ya yi sallarsa ya zama nan ne kamar mai masa suturarsa yanar duk abin da zai wuce tsakaninsa da wannan gadon kaga in mutum ya zo zai wuce sai ya katse shi tana ma matarsa waye kuma zai shigo eh zai samu ba sharatan tsakaninsa da gadon kai tsaye a gado kuma za ka kawo yaminan au shimalan ana ga fadinsa ma ai ya ya haɗe yaminan da shimalan ɗin a yaminan au yasaran ɗin ko na'am muna tare sai yace me wahiya tahta lihafiha ita kuma tana karkashin mayafinta ta lullubu da mayafinta wa ila dabbati har ila yau kuma zai iya yin sallah da dabba a gabansa tana kwance i ta da dai wani abu zai zo ya gifta ba yace zai iya sawa walau kanat jamalan ko da raƙuma ce shari'a sabanin hankali sabanin tunanin ka kai kaje yace walau kanat jamalan ko da raƙuma yace mana akan raƙumi eh wancan littafin sallah a wurin raƙumi ya halatta maɗaurin raƙumi amma a wajen awakai ba za a iya yin alwala a gurin za a iya yin mai amma a wurin raƙumi ba za a yi ba kuma yanzu kaga ya ce za a iya sa to yanzu ba yana nufin a maɗaurin ba a shi raƙumin a ƙashin kansa sallah a wurin raƙumin ne maɗaurin san aka hana amma yana kwance ba a maɗaurinsa ba ne ko kuma ka zo ka kamo shi ka ɗaure shi a nan saboda tunanin masu gogotawa ta gabanka sai ka sa shi a gabanka mubasharatan ka yi sallah ya ce du ya halatta lokaci ya yi sai dai wannan shi ne ƙarshen shafin kuma ta harimu salati ilal ƙuburi haramcin yin sallah kana kallon ƙabari ka sa ƙabari a gaba haramcin yin sallah me da ƙabari a gaba malam ya ce nan ba na 23 ولا تجوز الصلاة إلى القبور مطلقا مطلقا كيف صلى باتا هلتا متي yana kallon kabari yana kallon me kabari sawa'un daidai ne kabarin kanat quburan lil anbiya kaburbura ne na annabawa aw ghairihim ko kuma na wasu wanda ba annabawa ba kenan mu ce me haramun ne ka zo ka sa kabari a gabanka za ka yi sallah kuma kowace ba farilla ko nafila ko da kabarin annabawa ne ko ba na annabawa ba haramun ne dai mutum ya yi sallah ina ina jin da mutum daga hadisi cewa umda ko da manzon Allah yake ce Allah ya tsine wa Yahudawa me ya faru ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida sun rike kaburburan annabawansu a matsayin me masallatai wajajen sallah za su zo a yi sallah to duk girman mutum akwai wanda girman sai kai na annabi ne to annabi ma an ce karkai ballantana wani malamin ka da kake ganin darajarsa ko matsayinsa kaga shi ya fi cancanta a haram ya zama haramu Allah ya ba mu ikon kiyayewa wannan shine darasi na na dentist to wannan shine na hudu gaba za mu shiga na nawa akwai akwai matsala afwan wannan shine na hudu akwai matsala? na eh babu babu fila a ciki kuma karami ne babu sutura tazarar ta wuce shi da ya fara katon kuskuren kuskure ne ka biyo ta kofar baya kawai ka kafa kabbara a wannan ai da ka ga daga cikin gangancin da muke ta inda da ka gane ba fa iyanin gaba ne a cikin lingifa a akwai ‘yan shigowa da gaske za ga wani fakoyi ya zo fa an idar da sallar ko kuma na fula da ya kawai sai ya kama ƙofar da ya shigo sai kuma bayan ta ya kabbaran da dole an ka shigo kuma ta nan da aka wuce sai ya zo ya yi kai ka san ba iyanin gaba ne a nini to ka dai bunan hanyar ko ka tsaya a kafin marati ko ka shiga bauta amma dai ningi ka san babu wannan abu eh kuskure ne kuskure ne manzon Allah ya hane akai kaga dai nan ga yadda aka ce ka kare ka tsare mutum in yaki ma ka yaƙe shi haka ne a gaba za mu ga inda yake maganan cewar da mutum ya san me a kansa na zunubi ma to da ya tsaya na kwana arba'in shi marwayacin hadisin ya ce ya manta ne kwana arba'in annabi yake nufi ko wata arba'in ko shekara arba'in a ce za ka yi tsaya na kai ka ce sakan arba'in da Allah yadda muke da gaggawa yau ko sakan arba'in ne ai da bata ma lokaci ko minti arba'in to da ka san zunubin da ke kanka ka zo ka wuce to da za ka tsauna ka jira in ka gaji bai gama idar da sallar ba ka kwanta ka yi baccinka ka farka ya idar sai ka zo ka wuce ina ka san me yake kanka na zunubi to kenan kai ma in ka san me zai hau kan mutane na zunubi ba za ka zo daidai inda ka san za su wuce ka zo ka yi kabbara ba dan ka san wani fa daga daren ai haramun ne a wuce dan ma in an zo ya tsare din kawai sai zo ta gurin da ya san da a wuce din dan ya dabbaka sunnar tsarewa kaga ai kauyanci ya shiga cikin addini eh na'am subhanaka na'am eh akwai wannan saukin ina cikin dambi eh shi ma ba ganganci ba akwai wanda ba zai tashi wucewa ba tunda ya san gaban mamu ake da sauki tunda da liman kawai sai ya bari sai an yi kabarin sai zo ya wuce wani ba uzuri ma kawai da gangan ne zai wuce ya zo ya wuce da sauki wannan eh an yi sauki a kai na'am me tace ki ba ta uzuri kawai in ta idar ki ce mana mu a ningi irin tsarin annabi muke bi dan da gani kin san ɗauko ta aka yi daga can ko eh ce duk faɗin ɗakin nan kuma ki koma baya kin san da a zo a yi ta wucewa ko sai ki ɗan ba ta uzuri ki jira ta idan sai ki gyara mata daga yanzu ta tafi ina ta tafi gaba haka ne na alaikum salam na ko da su yi eh eh wato kuma ɗan adam fashe ɗan adam fashe shi wai da azumi kawai saboda bin rana ya tafi makabarta wai ana huta abi inuwa in sallah ta tashi kuma za a gurin ni an ga kamar kirawa kai mutuwa ne ma eh kuskure ne eh ba wuraren ba wurin sallah bane ba a sallah a makabarta ba a yi ta dan haka ba ko Allah ya ba su ikon gyarawa mu kuma Allah ya sakar ma'aikata سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم